وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da da mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba kenan wanda ya daidai da 24 ga watan biyar ɗin musulunci watan jima'a lil'ula hijira yau na da shekara 443 hakan ya yi daidai da 29 ga watan 12 miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan unguwar Hamadu Kafi bypass fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al-allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan yini idan masu bibiyar mu su manta ba darasin mu da ya gabata malai yana mana magana game da a wa yajharu biha al-ma'mum aidan at-ta'minu fi salah cewa amin a cikin sallah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da mu falalanta hadisin abu huraira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa mutane suna barin wannan cewa amin din domin rahin sanin daraja da kima da albarkar da ake samu ciki kuma yake cewa shi manzan Allah yana cewa amin bayan ya kammala karatun fatiha kuma mamunsa sahabbai suna cewa amin hata ya sma'aha ahalus saffil awwal har ana jiwo amin ɗin mamun masallaci a waje idan manzan Allah ya kammala fatiha ana cewa amin har al'umma su ji a waje can kuma na faɗa nan wani hadisi ma'aiki na cewa abubuwa guda biyu hudawa suna yi mana hasada a kansu da faɗar amin a cikin sallah bayan liman ya kammala karatun fatiha da kuma sallama assalamu alaikum dinan da muke assalamu alaikum assalamu alaikum to yahudawa ba sa son wannan domin sun san irin farala da suke cikin wannan aikin alkhairi kuma da yawa daga cikin musulmai ana yin sakaci da ita don marahin sanin ƙima da daraja da ke cikin irin wannan kalmar amin malin ya fassara mana da cewa allahumma stajib ya Allah ka amsa kuma duk wanda yake fahimtar yaren larabcin fatiha to ya san zai fahimci irin addu'o'i masu rumu da ake a cikin fatiha tun da hadisi ya gabata mazan Allah yana cewa Allah ya ce ya raba sallah ya raba fatiha kashi biyu tsakanin bawa da Allah subhanahu wataala akwai wanda bawa zai ce iyaka na abu da iyaka nasta'in majidani abdi tun daga ar-rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamadani abdi har zuwa ƙarshe iyyaka na'budu iyyaka nasta'in haza baini wa baina abdi wa li abdi mas'ala duka wannan mun ji fassarorin su game da malamin shi kana faɗar magana Allah iya amsa ma kana faɗa Allah iya amsa ma ba inda ake samu wannan darajar face a cikin sallah bayan ka kammala kuma ka ce Allah ka amsa me ya kamata ma musu faɗa ya ce amin mana ta masai ga wani suna koron baki ba su iya cewa amin din ba so daga kalmar amin addu'a kai kuma kake fatan Allah ta'ala ya karbe ta inda za mu tashi a yau insha Allah a shafi na 70 da afwan 86 daidai gabar sun mai sukutu sakta yasira manzon Allah bayan ya kammala a Fatiha an ce amin sannan yaskutu sakta yasira zai ɗan yi shiru-shiru ɗan taƙaicece an fahimci wannan iya kammala karatu fada yana cewa amin shi ne ya kutu sakta ya sira zai ainihin shiru-shiru taƙaicecen shiru ba mai tsawo ba rawa abu da'ud an ƙatta da anil hassan akwai hadisi daga imam abu daw a cikin sunan nasa daga babban malami qattada bin di'ama as-sunusi daya daga cikin almajiran abdullahi bin abbas Allah ta'ala ya kare da shi anil hasan idan an ce hasan an yi shiru to al-hasan al-basri ake ne anna samara bin jundubin akwai sahabi samara bin jundubin wa imran bin husayn da imran dan husayn da samara bin jindub tazakara fatahaddasa samara bin jindub su biyu suna muzakara suna tattaunawa tsakanin samara bin jindubin dawa da imran bin husayn shi samara bin jindub sai ya ce iya tattaunawa iya magana kenan annahu hafiza an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun yi tattaunawa sahabai tattauna suke akan ilimi ba kai tattauna ka akan duniya ba da wace waya yau da waya za a hada kuɗi ya samu ko a samu ganin wani dan siyasa ko a mun appointment da wani su in dai sun haɗu to magana ce akan addini kaga da samara da imran bin sai sun haɗu suna tattaunawa bayan manzon Allah ya bar duniya suna tattauna game da addini wani masail na addini wane ce na ji mazan Allah ya kaza wane ce na ga mazan Allah ya kaza kaza suna tattaunawa abin sha'awa ba sa zancen wani ba sa cin naman wani ba sa tsaye gumi ba sa gulma tattaunawarsu mafi yawa tattaunawa ce akan addini shi yasa ƙaunar junansu take shiga junansu da junansu ba wanda za a zaga ba wanda za a kushe ba wanda za a yi hasada tattaunawarsu ma'uzam suna tattauna kan masailin diniya to ku duba abin sha'awa hira suke yi da samara da shi da imran bin hussein suna tattaunawa sai shi samura yake cewa hafiza an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sakatatai ya samara bin jun ya imran bin hussein ji samara ni fa na haddace wani shuru guda biyu da manzon Allah yake a cikin sallah na haddace an gane wani shiru a gaba guda biyu manzan Allah iyaye shiru to ni na haddace shirun da manzan Allah yake yi na haddace ana ganewa na haddace shiru guda biyu da manzan Allah yake yi na haddace su in ji wa kenan eh a ce muna maganar haddace kuma kun shiru sahabbai guda biyu da suke tattaunawa da Imran bin Hussein da Samara bin Jundub samara bin jundub yake cewa yake faɗawa abokin taɗinsa shi imran bin hussein suna tattaunawa yake cewa na kiyaye wa'ansu shiru guda biyu da manzan Allah yake a cikin sallah gaba biyu manzan Allah iya shiru takaitattun shiru sannan kuma sai ya ci gaba da aikin da yake a wannan gaba din ana ganewa a saktan iza kabbara shiru na farko da manzan Allah yake idan yi kabbaran harama an gama ta da iqama yayi takbiratul ihram yayi wada'ul yumna ala al-yusra ala sadr kafin ya fara karatun fatiha sai yi shiru sai yi shiru dan takaitaccen shiru wannan shirun mun ji abin da yake bayuwa a cikin sa wanda an yi bayani a makonnin baya da suka wuce shine hasayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah manzon Allah fansa mahaifi da mahaifiya ta ya Rasulullah ba mu labarin shirin da kake yi bayan ka yi kabbarin harama kafin ka fara karatun Fatiha ya Rasulullah me yake faruwa a me ya koya musu a lokacin eh yau dawa lisifta wanda mun karanta ta anan ai ta Abu Huraira ta Abdullahi dan Umar ta Abdullahi dan Mas'ud mun karanta anan wajen guda hudu ko biyar malai kawo ala sabilil misal takaitacciya wanda kowa zai iya haddacewa subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wannan kowa zai iya haddacewa a takaice shirin farko ga abin da manzon Allah yake shine ce saktan iza kabbara shirin farko in ji samura lokacin da manzon Allah ya shiru afwan ya kabbaran harama iya yin shiru kafin fara karatu fatiha وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين شرو نبي da manzon Allah yake cikin sallah shine lokacin da yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin kafin ya fara karatun sura iya yin shiru dan takaitacce amma abin jannan fa hafiza zalika samura wa ankara alaihi imran bin husayn samura ya ce ni na haddace wannan manzon Allah ba sau ɗaya ba sau biyu na kiyaye iyayen wannan shi kuma ɗan uwan tattaunawarsa imran bin husayn sai ya inkari sai yake ganin kamar bai yadda ba ko iya da cewa an gane ko fakata ba zalika ila ubay bin ka'ab his kai rubutu tsakanin imran bin husayn da samara bin jundub suka daga abun zuwa ga sama da su shine wa ubay bin ka'ab wanda ubay bin ka'ab ya samu ya samu tazkiya tun lokacin manzon Allah iyana akan duk wanda yake son ya koyi alqur'ani ya je gun ubay ya koyi qur'ani an fahimta nan Allah ta'ala ya bashi haddin alkur'ani tun manzon Allah sallallahu alaihi sallama iyanin da rayuwarsa har wata rana manzon Allah qur'ani ya tsiri shi iya sallah bayan an kammala sallah da yawayoyo sai manzon Allah ya ce ubayyu bayanan ne sai ki cewa ina nan ya rasulullah sai ki ce kuma kaji qur'ani ya tsaye da ni ba za ka tada ni ba sai ya ce manzon Allah wane uwata wane ubana na san ayar ko an shafe ta ne baka faɗa ba ni zan faɗa ma ai ban isa ba an gane ku na isa manzon Allah ka tsaya da yiwa ne wani abu gaban isa ba an gane ku irin ladabin da suke wa manzon Allah kenan tunda lokacin ya halatta goge ayar tunda annasib da masu ana yi a lokacin manzon Allah bai bar duniya ba sannan manzon Allah ke cewa duk lokacin da kuji Qur'ani ya tsida ni ko ya tsida wani to za ku iya masa budi ma'ana a faɗa masa ayan gaba sai dora Imran bin Hussein sai ya inkari kan abin da Samura ya faɗa masa. He suka yi rubutu suka ɗaga zuwa ga na gaba da su shine Ubay bin Ka'ab. Fa kana fi kitabihi ilaihima aw fi raddihi alaihima anna Samura qad hafiza. Da suka rubuta cewa muna tattauna da ni da Samura bin Jundub inji Imran bin Hussein. ya ce ya haddace shiru guda biyu da manzan Allah yake a cikin sallah amma ni na inkari saboda haka muna neman ƙarin bayani domin kai kana gaba da mu sai Imran bin Hussein kai sai Ubay bin Ka'ab sai tabbatar da maganar Samura bin Jundub yace lalle ilalla anna Samura qad hafiza abinda Samura ya faɗa haka ne manzan Allah wannan gaba guda biyu yayi shiru a cikin su a sallah amma shirun ba mai tsawo ba daga nan shi ma imran bin husain ya sallama ya yadda to wannan fa ita ce irin rayuwar sahabbai ba idan sun ja akan wani abu wallahi sumatallahi kowa iya fahimta sakina babu son zuciya babu sare babu neman girma a ciki kuma duk inda gaskiyar ta bayyana to ɗayan zai ajiye ya kama wacin gaskiyar da ke wannan ka rayuwarsu take amma ba yanzu ba kaji gaskiya ta bayyana amma wa'an suna inkarin kama gaskiya su dauka don ba daga kungiyar su ta zo ba ba daga malamin su ta zo ba ba daga kazaran su ta zo ba wannan halaka ce addini ba a masa wannan addini ba siyasar duniya ba ce alhikima dalatul mu'min haka mazan Allah ya ce ita hikima kayan mumini ne wanda ya bata duk inda ya ga hikima kayan sa kawai haka addini yake ba a yin addini dan wani don wani ya zo ya karanta muku kaza kaza kaza ya inganta a ƙur'ani ya inganta a suna yin aikin ba shi kaiwa ba da shi kaiwa amsa kiran Allah ne amsa kiran manzon Allah ne yau in ya faɗi ya mutu kuma sai ya daina wannan aikin Allah ta'ala yana cewa ya ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul ya kuma su imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah idza da'akum lima yuhyikum idan su kira ku kan za su dora ku abin da za ku rayu a kansu ba a addini dan wani wannan ya tabbata tun lokacin da manzon Allah ya yi wafati as-siddiqul akbar abubakar siddiq radiyallahu an iya wata unguwa can wajen garin madina aka sanar da shi manzon Allah ya yi wafati ya koma ga Allah sai na abubakar ya taho da gaggawa ya zo ya shiga ɗakin yarsa na aisha a nan manzon Allah Allah ya karɓa rayuwarsa an lullube shi da wata abaya ya ɗaga ya kalli manzan Allah a kwance Allah ya karɓi rayuwarsa ya simbaci manzan Allah yake cewa ɗibta hayyan wa matiya manzon Allah kana kanshi kana raye kuma kana kanshi bayan ka kuma ga Allah daga nan ya tabbatar manzon Allah ya kuma ga Allah ya ja wannan mayafin ya kara lullube manzon Allah ya bar shi a kwance sai ya taho masallaci a lokacin masallaci hankali ya tashi tunda Anas ya ce ba mu taɓa samun kanmu cikin tashin hankali ba fiye da ranar da aka ce manzon Allah ya kuma ga Allah hankalin kowa ya tashi a lokacin Umar dan Khattab ya zare takobi ya ce duk wanda ya ce manzon Allah ya yi wa Fati wala sai ya sare mai wuya manzon Allah munajati ya tafi ga Allah ya dawo kamar yadda Annabi Musa ya yi saboda manzon Allah ba wafati ba sai na Abubakar da ya fito daga ɗaki da manzan Allah yake kawai sai fito masallaci sai ya hau kan mimbari jama'a da yawa suna cikin masallaci eh khutbatul haja inna alhamdulillah zuwa ƙarshe yake cewa man kana ya abdullah fa inna Allah hayyu la yamut duk wanda bautarsa Allah yake yi wato Allah raye ne baya mutuwa wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata in muhammadu kake bauta to muhammadu Allah ya karɓi kayansa وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وتجد الله الشاكرين an fahimci wannan daga nan sai na abakar ya karanta wannan daga nan sabai suke cewa kamar a lokacin ayar ta sauka tunda Allah ta'ala yana ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane face manzo wanda manzanni sun shuda kafin zuwansa hasali ma shine cikamakin manzanni a fa'in mata yanzu mazan Allah idan ya mutu au kutila ko aka kashe shi akwai bambanci da al'imata da alƙatir al'imata al'imata shi ne mutuwa ba a fagen yaƙi ba ka mutu a gida ko a ɗaki ko a asibiti amma alƙatir mutuwar da sanadiyar kashe ka aka yi harbi ne ko suka ko wani abu daban to idan manzon Allah a gida ya faɗi ya mutu ko kuma a fagen fama aka yi shi in qalamtum ala aqabikum in sai hukuma kuma baya hukuma daga digan ku na gargajiya da al'ada Allah ya ce wa man yanqaliba ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya koma baya dan manzon Allah ya wafati to bai cuta Allah da komai ba kansa ya cuta to manzon Allah ma an ce ba ibada dan shi inda dan shi ake ibada da iya mutuwa musulunci ya tsaya kenan ta ma ba dan shi ake ba dan Allah ake yi to kuma yanzu kace zaka yi ibada dan wani ai hasara ta kai hasara ai ilimin ka bai ma amfani ba kuma wayewar ka bata ma amfani ba ibada dan Allah ake hatta mahaifa duk girman matsayin su a gunka ba a yin ibada dan su Allah ya ce ku yi wa iyaye da'a ku musu biyayya ku kyautata musu koda ba musulmi bane ku musu kyautatawa irin wanda addinin ku ya tsara sama sai Allah ke cewa in jahadaka ala an tushrika bi shay'an wa in jahadaka ala an tushrika an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun wala tudhihuma duk girman hakkin sun sun ce zo kai shirka zo ka bauta gunki zo kai kaza to Allah ce ba za mu su bai yagun ba amma wasahibhuma fi dunya ma'rufa ko da ba musulmi ku zauna da su da kyautatawa a rayuwarku ta duniya to wannan shine irin rayuwar sahabbai wanda suka yi abin sha'awa ba gaba ba jin haushi ba tsegumi idan gaskiya ta bayyana sai a ajiye ra'ayi sai a ɗau gaskiya amma yanzu a galabiya ra'ayi ne yake juyawa zuwa addini ba gaskiya ba ce ra'ayi ne wani iya addini don ra'ayin su wani don ra'ayin kaza don ra'ayin kaza kuma addini ba ra'ayi bai lauka da dinu ra'ayan haka sai na alibi ce da addinin musulunci ra'ayi ne to da shafar hufi ya ce a shafi ƙasa akan a shafi sama tunda ƙasa shi ne ke taka da take taka ba amma aka ce ko ya shafi sama ayi addini da shi saboda ka kira ga al'umma cewa mu dinga bibiyar rayuwar sahabbai akwai abin shawa a cikinta akwai abin shawa qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala malam ibn al-qayyim shi wa qad sahha hadisu sakatatayn haƙiƙa hadisin da aka rawaito manzon Allah iyayen shiru guda biyu a sallah ya tabbata min riwayati samurah wa ubay bin ka'ab wa imar bin wa imran bin husayn da waɗannan sahabbai samura ubay bin ka'ab da imran bin husayn zakara zalika abu hatim fi sahihi imam abu hatim ya ambaci wannan hadisi cikin littafinsa wa qala ibn hajar al-asqalani rahimahullah malam ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa wasaktu allati bainal fatiha was sura shirun da manzon Allah yake yi bayan ya kammala karatun fatiha kafin ya kama karatun sura sabbata fi hadisi samura inda abi dawud wa ghairihi hadisi ya tabbata daga samura bin juddu wanda imam abi dawud ya fito da shi cikin littafin da waninsa an fahimci wannan kun ga hadisi ya kai tudun mutsira kenan ya samu shawahid ya samu ya samu goyen baya malaman hadisi sun inganta shi ga ibn hajar al-asqalani ibn hajar comment da ya rubuta akan sahihul bukhari sharhin da ya na sahihul bukhari wanda ake ce masa fatahul bari malaman hadisin mun ji suna cewa har yanzu har yanzu ba a yi wa sahihul bukari sharhi kaman sharhi da ibn hajar ya masa ba har yanzu nan Allah ne san me zai faru gobe amma tun da ya rubuta littafin shekara ɗaruruwa zuwa yau ba a samu wani wanda ya rubuta rubutun da ya kai nasa ballata na shi ba irin sharhi da yi wa sahihul bukari duniyar musulunci ta karɓi wannan kuma ta sallama akan wannan duniyar ilimi an fahimci maganar to shi iya cikin sika in ibn hajar ya magana akan hadisi sallama masa aiki domin ya isi din fagensa ne kuma Allah ta'ala ya bashi fakira da baiwa abu to shi ma ya inganta wannan hadisi ne shirin da manzon Allah aka rawaito yana yi guda biyu bayan kabbaran harama na farko na biyu kuma bayan ya kammala karatun Fatiha sai ma yake cewa ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kammala karatun Fatiha da cewa amin da dan shiru da zai yi sannan sai ya karanta abin da ya sauwaka gare shi a cikin alqur'ani dama Allah yana cewa faqara umma tayassara min alqur'an faqara umma tayassara min ko karanta abin da ya muka sauki daga alqur'ani lakin al-afdal amma abin da yafi falala أن تكون الصورة تكون غالبا في الفجر من طوال المفصل sallah mafi farla wanda ake so a yi ta akan sunna akan dace irin abin da manzon Allah ya yi shine al-afdal abin da fi farla an ta kona sura ya zamto sura ce aka karanta cikakkiya ta kunu galiban fil fajri min duwalil mufassal a galabiya abinda manzon Allah ke karantawa a sallar asuba cikakkiyar sura ce a cikin diwal al-mufassal diwal al-mufassal diwal al-mufassal malamai kuma suna cewa daga suratu qaf ko suratul hujurat har zuwa wajejen suratul infitar wannan tsakanin su ne diwal al-mufassal an gane ko akwai al-mufassal akwai at-diwal akwai sabu at-diwal sabo tsewa da su ne surori mafiya tsawo guda bakwai a ƙorani akwai bakara akwai ali imran akwai nisa'i an gane ko akwai an'am akwai araf akwai amfal da aka zo tauba ne sai aka samu a ƙarawa juna sani wa'an suka ce surta tauba ce mai matsayi na bakwai wa'an suka a surta yunus suran da ke gaban surta tauba wa suka ce a da suratul tauba da suratul yunus ma duk ɗaya ne to waɗannan su ne aqdiwan surori mafi tsawo a cikin alqur'ani daga nan sai al-ma'ayib surorin da sun fi aya ɗari ɗari da wani abu ɗari da wani abu su ne suke baya biyu bayan wannan daga daga tiwal sabau tiwal sai al-ma'ayib surorin da sun haura ayoyi ɗari daga nan kuma sai al-mufassal akwai ɗiwalil mufassal akwai ƙisaril mufassal akwai ausatul mufassal mufassal mafiya tsawo da tsakatsaki kuma da wanda su karatu su ba tsawo duk wannan malaman qur'ani sun yi ta wannan takasim to abinda ake so ka ɗauka yanzu ka gane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan da yake ta asuba agalab abin da yafi faruwa shine iya karanta sura cikakkiya daga cikin diwalil mufassal ka ɗauko tun daga suratul qaf har zuwa irin su suratul infitar ko suratul inshiqaq a wani tsakanin irin su wannan najmi suna ciki irin su iza waqa suna ciki irin su ar-rahman suna ciki irin suratul mujadala suna ciki irin suratul munafiqin suna ciki irin suratul juma'a suratul hashiri suratul safi duk suna ciki irin suratul kamar duk suna ciki to a galabiya manzon Allah iya kama sura cikakkiya sai ya kammala ta a raka'a daya a raka'a ta biyu ma kamo sura cikakkiya ya kammala abinda manzon Allah ya fi yawan aikatawa kenan an fahimci wannan to sai yake cewa wa fil maghrib amma yanayin sallar yanayin karatun sallar manzon Allah cikin sallar magriba min isarihi daga cikin isarul mufassal isarul mufassal kuma sune daga suratul duha ko suratul sharhi wa duha ko alam nashrah laka sadrak har zuwa min da jinnati wan nas sune isarul mufassal to a galabiya manzon Allah sallar magriba baya wuce wannan tsakani an fahimci wannan a wannan tsakanin surorin har zuwa min da jinnati wan nas daga ne yake daukan sura ya karanta a sallar magriba wa fil baqi a sallar da ba ta asuba ba ko ba ta magariba ba wa fil baqi shine ce min aw min awsatihi daga cikin awsatil mufassal wato malam usaimin kwararre ne wajen fiqh malam kaga sai dauko sallar da ake tsawaitawa sai dauko kuma sallar da ake takaitawa me rage wanda suke tsaki kenan sai fara magana sakkar sanar asuba sai kuma yazo yi magana kan sallar magariba sai ya bar sallar azhar la'asar isha ya tsakiya an fahimci wannan shine cewa fil baki a salolin da suka ragu ba asuba ba ba magariba ba min awsatihi to daga awsat al-mufassal ne su kuma awsat al-mufassal tun daga irin su suratul infitar suratul inshiqaq suratul suratul buruj suratul takwir an fahimci wannan suratul tariq suratul a'la غاشية فجر بلد سورة الشمس سورة الليل to a galibiya waɗannan surorin manzon Allah yake karantawa sallan azhar sallan la'asr sallan isha an gane ashe sunna ce a tsawaita sallan asuba ashe sunna ce a takaita sallan magariba ashe sunna ce a yi karatu ba dogo can ba ba gajere can ba a sallar azhar la'asar isha'i to wannan shine irin tsarin karatun surori a cikin sallah da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga limu'az limu'az bin jabal kenan radiyallahu anhu ya faɗa ga mu da mu'az dan jabal Allah ta'ala ya kare da shi halla qara'at bi sabbi sama rabbika la'ala lokacin da mamun sa kai shi ƙara zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya tsawaita musu karatu a sallah lalle mamu har da kai liman ƙara suka tattaru suka suka kai mu'azu limamin su ƙara cewa iya tsawaita karatu a sallah kuma kadira ta faru ba irin korafin ku bane ne yanzu ba ku tsaya ku ji abin da ne faru kar kai ma ka dau kafa kai wa shugaban izala na unguwa ƙarar limamin ka kace in abin ya ƙi a kai na local government ko a kai na state din da an ce ai an kai karan mu'azu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qadiyya da ta faru kamar yadda malamin Nasiruddin Albani Abu Abdurrahman cikin littafin sa na sifatu salati shi ma ya kawo qadiyyar mi da tsawonta shi mu'azu iya cikin mahadata alqur'ani tun lokacin manzon Allah nan tunda da mu'azu da Ubay bin Ka'ab da Abdullahi dan Mas'ud duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a koyi alqur'ani a gunsu a koyi alkur'ani a gunsu ya ba su satifikiyar da shaida tun iya da ransa to shi mu'azu manzan Allah ya nada shi limanci a wata unguwa a madina gari ya fara girma ya fara fadi wa an sun zuwa masallacin manzan Allah a lokacin garin ya fara yawa sai aka raba wani masallaci sai aka ba wa mu'azu limanci to shi al'adarsa sai an gama zaman majalisi bayan magariba har zuwa isha a gaban manzan Allah iya musu karatu in wahayi ya zo a yi bayani in lokacin sallar isha iya ya tashi manzan Allah ya sallar isha da mu'azu a cikin sallar isha ana sallama ta sallar isha da manzan Allah sai mu'azu ya tashi sai ta masallacin sa kuma suna jiran sa a can sai ji musallar isha an fahimta suna jiran sa ba za su ce komai sai ya zo kuma a nan din sai ya zo na tare da manzan Allah sai sallar isha da shi a nan malamai suka fi da halaccin sai karanta suratul baqara a sallar isha mai aya 200 ga aya 200 da wani abu da 80 da wani abu 300 ba kaɗan kun ga abin da zai tsawo lokaci zai ƙara tsawaita ana sallama yan kankan baba cewa ne yi mana sallah kage za ka aiki daga allika allika wani fari ba mun alwala yake ba jan ba yawa da dala mana sallah to mu'azu mamun suka jira shi duk tsawon lokacin da aka dauka suna jiran su yazo domin sun san zaman ma da aiki a lokacin a cikin ladan sallah aiki mu'azu yazo bayan sun kammala sallar isha da manzon Allah an ja suratul baqara an gama shi ma da yazo aka kabbara sallah sai ce zai kwatanta abin da mai gida yi shi ma bakara zai karanta kun ga ai lokaci da ya ƙara tafiya ne to a lokacin shi wannan bawan Allah mai kiwon dabbobin ya matsu sosai akan a zo a yi sallar ya je ya sallama dabbobinsa da ya ji an kama bakara sai shi ka shi gaskiya ba zai iya kaiwa ba dan domin in ma ya tsaya zai sallar to rabi tunani rabi sallah ba zai yi ba sai sallama sai koma gefe ya sallar su shi kadai da ya koma gefe ya sallar su shi kadai sai aka kai shi ƙara gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam afwan sai aka fara faɗa wa mu'azu cewa mu'azu kana sallah ba ko wanda ya ware fa yi sallar shi kadai wannan muna zaton cewa munafiki ne ya zai ana bin jam'i ba komai kai ka ware kai sallah kai kadai ka tafi mai da imanin sa ba shi kuma da ya ji ana mai zargin munafirci sai ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga abin da ya faru rana kaza la kana kaza mu'azu limamin da karɗa mana ya daɗe muna jiransa bai zo mu sallar isha'i ba sai manzo Allah ya ce iran nan kan an daɗe a majalisi ba mu sallar da wuri ba kuma dan tayi sallar isha sai na karanta sura mai tsawo yace kuma da mu'azu ya je shi ma sai ya kwatanta sura da za a karanta ne ko manzo Allah ina da matsuwa akwai larura a tattare da ni sai na koma gefe na yi sallata sai na tafi da na yi uzuri na sai ake ce mun ne munafiki ne sai manzo Allah ya ce a kirawo mu'azu da sauran mutanen masallacin aka kirawo su aka ce maimaita abin da ya faɗa ya maimaita aka ce mu'azu haka ne ce haka ne manzo Allah haka ya faru to sai manzo Allah ke ce mu'azu to in irin wannan ta faru to ka rinda ka ringa karanta irin sabbi mana irin sanata ka hadithu rashiya irin so shams irin so laili to wannan bai ce kisar ba ba kawai kana so ka ci tuwanka bane Allah ko kana so ka tafi wajen bazawararka bane liman ya dan ja ka zo kana tsegumi kana korafi ba haka bane ku duba kadir ta faru akalla sallar ishan ba za a yi ta ba wajen karfe 11 dare in za ku tanta lokacin da na yanzu to wannan ita ce kadiyar sai manzo Allah ke ce bila mu'azu in irin wannan ta faru an samu jan lokaci ko ka zo guna lokaci ya ja ko ka za ka ya faru to idan ka je yi wa mutane sallah karanta kamar sabbi mana والليل إذا يغشى كو الليل إذا يغشى كو الشمس وضحاها وما أشبه ذلك الأمر دي كما دون sai maza Allah yake nuna masa waɗannan su ake so a dawwama ko su fi yawa a sallar isha'i da muke amma wata raka dan dame kafa ba laifi bane an gane ko yawa liman iya cikin nishadi aljihunsa da kuɗi ko ya ji alal qato kaga sai wari tilawa kawai ko kuma yi hakuri kuma gaskiya bane sai ku yi haƙuri a ɗan ɗana da a sati ko a sati biyu ɗan ware ƙafa haka amma agalab ɗin ya zamto wannan su aka fi a abin a lokaci mafi yawa an fahimci wannan yawa wa ƙadiru yan nasa'i imamun nasa'i a cikin littafinsa sunan nasa akwai ruwaya daga suleiman bin yasar an abi horera daga suleiman bin yasar daga sahabi abu horera allah ta'ala ya ƙara da shi yake cewa ƙale ce sallaitu wara'a ahadi ashbaha ko kuma ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fulan qala sulaiman a sulaiman bin yasar daga sayyidina abu hurairah da yake cewa ban taba sallah a bayan wani mutum ba ashbaha salatan bi rasulillah wanda sallar suke kama da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min fulani kamar wannan mutum Ƙala Suleiman, Suleiman ya ce, Kan yi tsilu raka a tenil ulayayi, shi a ba horera idan ya tahi sallah rakawo'in biyu rakawo'in biyun farko iya tsawaita su, ko azahar, ko la'asar, ko isha'i. An fahimci wannan? Shi ne ya tsilu raka a tenil ulayayi mina zuhuri, rako'i biyun farko na azahar iya ɗan tsawaita karatu a cikinsu. wa yukaffiful ukrayin rak'o'i biyun karshe kuma iya takaita karatu a cikinsu an fahimci nan wa yukaffiful asra sallar asar kuma tsawon karatun baya kaiwa kamar sallar azhar idan ya karanta kamar aya 20 a raka'an farko na sallar azhar aya 15 a raka'a biyu na sallar azhar to a sallar la'asar sai ya karanta aya 10 a raka'an farko ya karanta kamar aya 7 a raka'a ta biyu an fahimci wannan shine wa yakfiful asra wa yaqra'u fil maghrib bi qisal mufassal kuma iya karanta surori masu a gajeren karatu masu rashin yawan ayoyi a sallan magariba kamar abin da ya shafi wadduha zuwa ƙasa ko inna anzalnahu zuwa ƙasa yini qisar al-mufassal wa yaqra'u fil isha bi wasf al-mufassal a sallan isha kuma iya karanta al-wasf kamar idza sama'un fatarat idza sama'un shaqqat idza shamsu kuwirat zuwa irin su wasu ma'izatul buruji wasu ma'i wa tsari to a galibiya masu tsawo irin waɗannan yake karantawa salar isha'i wa ya ƙara a fi subhi bituwal al-mufassal kuma sallan asuba yana karanta diwal al-mufassal kamar can irin wannan wan najmi su wa turi su ar-rahman su sutul qamar iktarabatin sati wa shakal qamar duk irin waɗannan yake karantawa a sallan asuba ana ganewa قال في فتح الباري ابن حجر يفرع cikin littafin sa Fathul Bari akrajahu an-Nasa'i Imam an-Nasa'i ya fito da hadisi wa sahahu Ibn Qudaymah wa ghairihi Ibn Qudaymah da wani sa daga cikin malamai sun inganta hadisin wa qala fi bulugh malam Ibn Hajar ya fada cikin littafin sa Bulughul Maram akrajahu an-Nasa'i bi isnadin sahihin Imam an-Nasa'i ya fito da hadisin da ingantaccen isnadi wa rawahu Ahmad Ahmad bin Hanbal kenan imamu ahlus sunna wal jamaa shi ma ya fito da ya cikin littafin sa wannan musnad musnad na imamu ahmad bin hanbal wanda an ce littafin hadisi yafi kowa zunzurutun yawan hadisi a cikin littafin sa akwai hadisi sama da dubu goma sha a cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal wa ya qara'a fil ne a cikin wacce ruwaya dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rako'i biyun farko min al-maghribi kisar al-fussal sallan magariba iya karanta isar irin su inna anzalnahu irin su idza zulzilatil ardu zilzalaha irin su alhakumut takatur irin su aladiyat irin su alqari'a to a galabiya manzon Allah irin waɗannan ko ayoyi masu daidai da tsayin wannan sai karanta su a sallan magariba wa yaqra'a fil ulayayn mil isha manzon Allah iya karantawa a raka'a biyun farko na isha min wasfil mufassal a cikin karatun da ake ce masa wasdal mufassal kamar idan sama'un fatarat idan shamsu kuwirat idan sama'un shakat zuwa irin su wasu ma'idatul buruji wa tariki zuwa su sabbi su wani bikin ala irin su har'ata kaditul gashiya to su ne wasdal mufassal ana fahimta wal mufassal abinda ake nufi da surori mufassal a qur'ani idan ka ce mufassal yabtadi'u shi malam usaimin yace suna farawa min surati nasi afwan min surati qaf ila akhir surati nas idan an ce mufassal an yi shiru ba ce kisar ba ba ce ausat ba ba ce diwal ba an ce mufassal to tun daga suratu qaf har zuwa min aljinnati wan nas su ne mufassal kuma fasalin saraba su kashi uku akwai tiwal akwai ausat akwai kisar to tsiwalil mufassal surori mafiya tsawo daga cikin mufassal din nan qaf min qaf ila amma yatasalun in ka dauko tun daga suratu qaf suratu turi suratu najmi an gane ku suratul kamar suratul rahman suratul waqi'a suratul hashr ka ebo dai karatu har ka zo ka zo suratu amma yatasalun su ne tsiwalil mufassal idan an ce manzon Allah iya karanta tsiwalil mufassal to waɗannan ake nufi waɗannan kuma a wacce sallah manzon Allah ke karanta su yawa asuba asuba shine ke karanta tsiwalil mufassal an fahimta wa awsatuhu idan aka ce awsatul mufassal min amma ila duha daga amma wan nazi'ati abasa har ka zo suratul duha wannan sune awtatul mufassal a ina manzo Allah yake karanta su a sallah wannan eh azhar la'asar a fahimta wa qisaruhu kuma qisarul mufassal min duha ila akhir suratul nas daga suratul duha har zuwa suratul min al-jinnati wan nas wannan ina yake karanta su a sallah sallan magariba wa yusammu wasummiya mufassalan an ce musu mufassal li kasratu fawasilihi domin ayoyin ba su da tsayi tafiya kaɗan aya aya aya ka duba suratul mursalat aya hamsin da wani abu suratul muddathir ita ma aya hamsin suratul qiyama aya arba'in da wani abu suratul naba aya arba'in an gane ku to shine kisar din ayi yayin mufassal din ayi ayoyin ga sunan daga wannan sai wannan sai wannan yasa kici musu mufassal li'anna sura kasira ko kuma domin ita surar ba ta tsayi surorin ba su da tsayi wa hiya sunna fi rak'atay as-salatu fi sala fi rak'ay as-salat as-sana'iyya wa fi rak'atayn al-ulayn min ghayriha wa hiya sunna shi wasu biyun a zauna in yace wa ghayriha kuma waɗansu wannan kamar sallan magariba ita raka uku ce a yi biyu a zauna a kawo ɗaya da ƙarshe kamar sallan asuba raka a biyu ce to dukkan raka'o'i biyun farkon kowace sallah in ma sana iya buɗe karatu da karanta fatihatul kitab fatiha wa fi riwayatin wa suratayn a wata riwayan da surori guda biyu raka'a farko bayan fatiha da sura raka'a biyu bayan fatiha da sura wa fi ukura lil bukari wata ruwayan daban a cikin bukarin dai wa suratin suratin ma'ana kowace sura manzon Allah ya dauka sai ya kai ta ƙarshe shine suratin suratin an fahimci magana yawa wa yusmi'una al-aya ahyana duk sallar azhar din da la'azhar din duka boye ake karatun ai ba bayyana shi ake yi ba haka ne amma wani lokacin in ji shi wancan sahabi abi qattada ya ce manzon Allah yana jiyar da mu aya a wani lokacin iya jiyar da mu kamar iya karatu cikin suratul infitar zamu iya ji aya ɗaya biyu lokacin kamar iya karatu cikin suratul buruji aya ɗaya biyu lokacin zamu ji iya karanta a cikin sallar azhar da la'asar amma ba yadda goma dimun da'imin iya yin haka bane ahayanan idan an ce ahayanan wani lokacin kamar a wata a samu sau ɗaya ko sau biyu yini aya abin ba kullum da kullum yake faruwa ba to maza Allah iya jiyar da su aya ko aya biyu a hayanan a sallan azhar ko sallar asar ana gani ba wa ya qara'a fi rak'atin al-ukhrayni bi fatihatil kitab a raka'a biyun karshen azhar la'asar magariba afwan azhar la'asar isha'i biyun karshe nasu da ɗayan karshen magariba to maza Allah iya karanta fatihatul kitab suratul fatiha tul kitabi yake karantawa hadha lafzu muslim wannan lafazin littafin imam muslim ne an fahimci wannan akhrajahu al-bukhari fi kitab al-azan idza asma al-imam al-aya wa muslim fi kitab salat babu al-qira'a fi dhuhr al-asr wadannan malamai sun rawaito hadisi a wannan littafin nasu wa fi riwayatin a wata riwaya wa kana yudawwilu raka'atil ula manzan Allah iya tsawaita raka'an farko idawilu raka'an farko tana finta bi tsawo agalam wannan kuma fiqhu ne a cikin wannan fiqhu ne yanzu misali wani ya saba da yin sallah ya saba duk inda yake aka kira sallah to sai ya zo ya samu jami ya saba da wannan to yau da gobe ta fi karfin dan adam wani lokacin zaka taho da gaggawar niyyar samun wannan sallar jami'i daga kasuwanka ko daga gona ko daga ma'ina ne to a galabiya za a ga wanda ya saba yin sallah a jam'i to duk inda jam'i yake fasa ya je same shi akwai yanayin tafiya akwai yanayin warwareyan alwala ko yanayin wani uzuri haka to sai ake so a tsawaita raka'an farko domin me yi da gaske da zai samu ko ba gaskiya bane in dai sallah ce a ranka zaka samu yasa ake so a tsawaita na farko ko da dan uzurin ma da zai shigowa ari to shi kenan za ka iya maganin wannan uzurin sanadiyar liman ya ɗan tsawaita karfi ka samu da aka zo raka a ta biyu kuma za ka ci a takaita kare kai na farko tsawo domin in dai ni sallaci a niyyar ka za ka zo ka samu wannan wannan shine fiqhun na tsawaita farko da takaita ta biyu an fahimci wannan kuma ta imamu malik iya cewa a cikin littafinsa a cikin wasu maganganu na suka afuwan yake cewa man fatattu qira'atul fatiha faqad fatatu khairan kathira duk wanda sai da liman ya kammala karatun fatiha ya zo yi juna to wannan fa alkhairi mai yawa ya kubuce masa haka imamu malik in dai kana wini-wininka kana dibidibinka har liman ya kammala fatiha ana cikin karatun sura ka zo ka makala to imam mali ya ce alkhairi mai yawa ya kuma cewa to yanzu idan ka duba wani fatahiya ma yake samu wani mai kokarin ma kenan wani sai an gama sallama zai zo ya dinga waiken ga dama da hagu kowa yake dubawa da haka zai zo ya dinga duba dubansa dai in ya samu aboki to mai son bai sallar sai fishi shi ma dai da dan dama dama wani sallama ba ta dame shi ba shi ba ruwansa ba yi sunansa isa sunansa muhammadu sunansa ahmad zai higa aljanna kawai wallahi wannan yaudara kan kake zaka da ku ba ruwan allah da sunanka sunanka ba abin da zai ma abun allah kawai ka yi aikin musulunci in zaka yi kai magana ke an fahimci wannan yawa wa fi ruwayati haka ne ko هذا لفظ مسلم وفي رواية وكان يؤول ركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح هكذا ما زن الله أو ترواية إيا سوي تركة أم فرقو تسلن أظهر إيا تقيت تبيو هكذا سلن أصبا إيا سوي تفرقو إيا تقيت تبيو بسوات سمغانا دمك فردادز وفي رواية البكاري وترواية لك تسكيلتاب البكاري وذكر قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر الأوليين في الأوليين an ambato karatun sallan azahar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rako'i biyun farko bayan Fatiha bi ummul kitab wa suratai da Fatiha da kuma surori guda biyu sura raka'a farko sura raka'a ta bi sura wa fi raka'atayn al-ukhrayn a rako'i biyun karshe bi ummul kitab da Fatiha yake karantawa kawai sun makala sannan shi mai ruwan yace wa yusmi'una al-aya wani lokacin manzon Allah zai ji da mu aya zai ji yadda mu ji suran da yake karatu a cikinta wai ɗawilu fi raka'atil ula iya tsawaita karatu a raka'an farko malami ɗawilu fi raka'atil saniya abinda baya tsawaitawa a raka'atil biyu wa haka za fil asri wa haka za fi subhi haka ne yake a salar la'asar haka ne yake a salan asubahi an fahimci nan wannan karatun limamai ne wannan darasin limamai ne malaiki mana amma mu ma mu sai dai mu kiyaye mu ilimi da shi kawai shi kenan وفي رواية أخرى وترواية بيو ذكر في قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر في ركعتين الأوليين أن رويت أن أنبت إرن كراتون ما زن الله أشكين صلى أزاد العصر ركع بيوم فرقو bayan fatiha kenan qala wa kana yutilu rak'atil ula manzo Allah iya tsawaita raka'an farko walam yuqayyidha bidh-dhuhr ba a takaita wannan tsawaita raka'an farkon da sallan azhar kawai ba hal asar ma yana yi amma fi raka'atil akhirah min al maghrib wa fi raka'atayn al ukrayn min al zuhri wal asr wal isha amma raka'a ɗayan ƙarshen magriba da biyun ƙarshen azhar la asr isha'i fala yaqra fala yaqra siwal fatiha baya karanta komai idan ba fatiha ba wa in qara'a ziyadatan al fatiha ahyanan fa hasan idan ka karanta wata aya ko wata sura bayan kammala karatun fatiha shi ma wani lokacin to kai abu mai kyau ba matsala ba ne an gane a nan za mu fahimci fikihun cewa idan liman ko mamu ko mai sallah shi kadai a sallan da ake karanta fatiha a raka'ar kamar biyun ƙarshen azahar biyun ƙarshen al'asar ɗayan ƙarshen magariba biyun ƙarshen isha da mantuwa sai ka ɗora sura a ka to sallaka ba wata ba da za ka yi ta yi ba abin da za ka yi tun da an ba da rum cewa wani lokacin mazan Allah iya iya ƙarawa kuma kai ma mai sallah an baka dama wani lokacin in ka ƙara ko intentionally kai ba da mantuwa ba to fa hasar kai abu mai kyau kuma duk mai son ƙarin bayani akwai wani wata makala da wannan malam bilbas yayi wanda ake ce mata wannan alfatawa almuhimma fi sala littafin bashi da fadi bashi da bihi feji hamsin ba idan ka sa za ka iya karance ko da daddare ne magaba da ko ba zai karanta ba ni da ke aransa aka ba kuma aka ban lokaci a kwana ɗaya na karance shi na neme shi na neme shi na siyarwa na rasa na je kasuwanni da yawa ban samu sai wani malami ya ban aro shi amma kwana ɗaya zai gura na ce na yadda wallahi cikin dare kafin asuba na karance shi kuma na je aka yin photocopy sana aji da safa na je na mira mai kayansa na ce salamun salam to haka ake yi saboda ka iya nan alfatawa muhimma fi salat bin baz ne yi shi akwai wannan bayanin a ciki idan ka ƙara sura a biyun ƙarshen azahar ko biyun ƙarshen la'asar ko ɗayan ƙarshen magariba ko biyun ƙarshen isha'i baka da matsala ba wata bada da za ka yi sallaka ta yi an fahimci nan da magana ta gaba game da sallah dai da ake kwatantawa irin da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbara sallan azhar wani sahabi ya ce ya taho masallaci zai bi manzon Allah ayi sallah da shi sai ainihin wata larura haja insaniya ta kama shi dole sai ya koma gida dole kuma unguwarsu da nisa kamar masallacin manzon Allah zuwa baqi'a an ci tsawon gun akalla zai kai wajen kilomita ɗaya da wani abu ana ganewa to shi wannan sahabi ya zo har an kabbara ana ikama sai koma gida a ƙaddar ya tafiya za ta kai kilomita daga nan zuwa wajen stadium kina akalla ya tafi da kafarsa ba a kekewa ba a mashin ba ba a doki ba da kafa ya je gidansa ya biya bukatarsa ya sake dawowa masallaci ya zo ya sa manzan Allah wa na rakar bai ruku ba a wannan raka'ar da ya tafi ana yi kama har ya je wajen stadium ya dawo kuma da ya je gidan ma sai da ya wata wannan sai da ya wata biya wajen wata bukatarsa ko shiga ban daki ko abin da ya kama da wannan ya fito sannan kuma ya zo ya sa manzan Allah a wannan raka'ar bai ruku in yanzu ne fa sai dai mun liman ya waiwaya ya gaba kowa kuma idan an yi maganar sahabbai kuma tsaya tsaya ku fahimci wani abu wallahi hadafi ɗaya muke da su inda kai muminin ne mai hadafin kamar to ka samu aljanna in ban da wannan ba su da wani abu ba dan kan ce su sahabbai bane sun yi kaza a duk dai manufar mutum ya mutu ya samu rahmar Allah yasa suke yi wa kansu irin wannan horon ku duba Abdullahi dan Abbas abin da yake faɗa wata rana ya je gidan manzan Allah da yake maimuna maimunatu bint al-haris ɗaya daga cikin iyalan manzan Allah ita kuma ummansa ce yar uwar mahaifiyarsa ce wata sai yake zuwa irin ziyara irin na yarinta tunda a lokacin ko shekara goma sha biyu kai ba ya je gidan har ma wata rana bacci ya ɗauke shi a gidan da daddare can ya motsa ya farka sai ga manzan Allah ya tayi zai sallar nafila da daddare ko shi ma da ya ga ya fara wayo ya fara sanin me sallah sai alwala yayi alwala ko ya zo bi manzan Allah ya har ma ki cada da tsaye a dama da shi sai jawo da ne da ne a gudansa ya ce ina jin mazan Allah ya bayan ya kammala fatiha ya karanta bakara da ya kama bakara sai nake cewa watakila mazan Allah zai raba ta a biyu ne ya yi rabi idan ya tahi raka biyu ma ya yi rabi da ya je rabi sai mazan Allah ya wuce sai ce to ina tunanin mazan Allah zai kammala bakara a raka a ɗaya iya kammala bakara sai ya faɗa suratu al-imran mai aya ɗari biyu iya kammala sai fada suratun nisa mai aya 175 bayan yayi sura mai sura mai aya 175 mai aya 200 bayan kuma yayi mai aya 286 duk a raka dai ba sai dan Mas'ud dan Abbas yake cewa wallahi an kusa ayi abun kunya sai ake tambaye sa me abun kunya ce wallahi na kusa na zauna manzon Allah da bar ya tsaye amma duk da kana daure dai aka yi wannan sallar da ni to haka suke yi manufar ɗaya ce ita ce mu samu aljanna amma yanzu limamin ka ya karanta aya 40 30 kaje kana korafi kana ta mita a waje amma ana taron siyasa a stadium za ka iya kai wa awa biyu a tsaye ko ba haka bane kuma wallahi zato ne wani ko naira ɗari biyar bai samu ba kowa ce wani zai zo daga abuja wani zai yi wane waye sai ka je kai awa biyu a cikin rana baka gaji ba ko ana bal ko ana waye ka tsaya amma sallah minti goma sha biyar iya ne mai gagare ka allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah lokaci ya ci mana abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce mu mai kwambinta Allah ta'ala yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu mana ƙara jaddada addu'a gare mu ga mahaifanmu Allah ta'ala ya mana rahama akwai aminanmu yan midiyar mu guda biyu da malam Isa da malam Adamu duka yanzu suna cikin halin tafiya yasa ba ɗaya da ya zo daga cikinsu to muna musu addu'an Allah ta'ala ya sa wannan ziyara da suka yi lafiya a dawo lafiya Allah ta'ala ya kai su lafiya ya dada cikin iyalansu lafiya kuma irin wannan aikin lada da ake yi suna tare da mu kuma Allah ta'ala ba zai haramta musu ladan ba domin uzuri ne karɓaɓɓe ya hada su zuwa ɗin Allah ta'ala ya haɗa mu a ladan gaba ɗaya marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ya kare mu da lafiya da imani ƙasar mu Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya ya ba mu nutsuwa da zaman lafiya dukkan abin da ya fi ƙarfin mu Allah ta'ala ka fi ƙarfin sa Allah ta'ala muna roƙon ka samu yi lafiya mu gama lafiya akwai wani bawan Allah da ya aiko saƙo na neman addu'a gare mu akan wata matsala ko wata bukata da yake da ita agun Allah muna don Allah ta'ala ya biya masa bukatarsa mu ko muna roƙon Allah ta'ala ya biya ta mu shi ma wanda ya zo da saƙon marayin addu'a Allah ta'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi ya ƙara wa mahaifansa lafiya ya ƙara wa kasuwarsa albarka ya shirya da zuriyarsa da tamu gaba ɗaya Allah ta'ala ka taimake mu ka samu yi lafiya mu gama lafiya akwai baba santoraki da muke tare da shi ma muna sai a cikin addu'a ta musamman Allah ya ƙara masa lafiya Allah ta'ala ya ƙara masa albarka a rayuwarsa da iyalansa da sauran harkokinsa na rayuwa gaba ɗaya fa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh